أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنفرغ لكم أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم وبنجي شيء دوكا زنغما مكوي زابنكو ayyuwa sakalani ya ku mutane da aljanu na firu li hisabikum zan auna muku ma'aunin ku na na kiyama ayyuwa sakalani alaysa jinnu sun ya sakalani sakalani an ambace su sakalani masu nauyin kawuna li'annahuma aqalal ardi domin a kasa ba abin da ya kai dan adam da aljani nauyi sun fi kowa nauyi sun fi komai nauyi ba nauyin jiki bane a su dai su suka fi nauyi samun matsayi wajen Allah saboda matsayi da shi ake aunawa mutum ɗaya za ka ganci wani ma duk duniyar gaba ɗaya ce ke dauke da ita kuma shi kaɗai ne kamar da yin aka turo annabi wannan annabin shi kadai yake dauke da dukkan nauyin duniya gaba daya to kaga sai ya fi komai nauyi to haka magajin annabi kuma haka yake to haka kuma duk dukkan kowane lokaci ko mutum ya sani ko bai sani ba akwai wanda Allah ya wakilta ya zama khalifa yadda Allah ya sa annabi Adam ya zama khalifa da wurin kasa akwai khalifan da ake Allah yake nadawa ya zama shine shugaba wanda yake dauke da dukkan halittun Allah to saboda ka ce cewa mutane masu nauyi aljanu masu nauyi awi sagala ne da annahu ma sagala fi zunubi wasu ka suka sha saboda mutane da aljanu su suke zunubai da yawa zunuban su musu nauyi wa bi ayi ala rabbikuma tukazibani shin mutane da aljanu wadanne da cikin nimomin ubangijin ku kuke karyatawa ko mu karyata kowa mai baya ubangiji ya matar jinni wal insi ya mutanen aljanu da mutane in saratu idan za ku iya an tanfuzu min aqari samawati wal ardi in za ku iya fitowa ku keta ku zarce daga sasannin sammai da kasai mana in za ku iya keta sammai to bismillah in za ku iya keta kasai ku yi kasa bismillah fanfuzu ku je ku keta sammai din ko kuma ku keta kasan amru ta ajizin wannan umarni ne na gajiyarwa mana ba za ku iya ba amma mutum da kansa ba zai iya ketawa kai kadai a ce maka ka tashi kamar tsuntsuma ba za ka iya ba amma idan Allah ya baka dama ya baka kai wani abu wanda zai taimake ka sai ka hau wannan abin ka wuce inda tsuntsu yake ka wuce komai har ka je san mai a latan buzuna ba za ku iya zarcewa ba illa bi sultanin sai kun samu karfi daga Allah bi kuwatin kun samu karfi da hujja wala quwwata lakum ala zalika ba ku da wannan karfin إن الله تبارك وتعالى في المعشر يخالف عباده بعدما حشر جميع الإنس وجمعهم في صعيد واحد وبنجي تبارك وتعالى أتاش قيامة زي وباين سمغنى bayan ya tara dukkan mutane da gaba daya ya hada su a waje daya wa shara jami'al jinni ya tara dukkan aljanun duniya da suka zo suka rayu a duniya wal insu ushurul jinni su mutanen duniya idan aka yi su aka yi aljanun duniya kashi goma mutanen duniya sukan ɗauki kashi ɗaya ne mana aljanu sun ninka mutane sau goma ja'at aljinnu aljanu za su zo fadarak al-insi bayan Allah ya kare mutane a waje daya to tunda su kashi daya ne sai kawo aljanu wanda suka ninka ninka zuwa goma nan sai su kewaye mutane fadarak al-insi ashrata afin za su ninka mutane sau goma wa hushiral mala'ikatu sai a tara mala'iku allazina ala wajhi al-ardi wanda muke rayuwa da su a nan a doron kasa wal jinni ala wajhi al-ardi wal jinnu wal basharu ushur mala'ikatil ardi wannan mala'iku da muke rayuwa da su a nan doron kasa da mu mutane da aljanu gaba daya ka tara mu kashi ɗaya ne bisa goma na wannan mala'iku sun fi mu yawa sun ninka musu goma daru alaihim sai mala'ikun kasadin nan zo su kewaye bayan mutane sun tsaya suna tsakiya aljanu sun zo sun kewaye su sau goma sai kawo mala'ikun wannan kasa inda muke takawa duk kuma dama sun ninka mu goma sai su kewaye aljanu sau goma daru alaihim ya shirce al'afin sun ma mala'ikatu sama'i duniya sai mala'ikun sama ta farko su ko sun ninka mala'ikun nan na kasa sau goma sai su su kewa wa'annan mala'iku sai mala'ikun sama ta biyu su ko sun ninka mutanen da aljanun da mala'ikun sama da mala'ikun ƙasa da mala'ikun sama ta farko su ma sun ninka sau goma sai su kewa wa'annan mala'ikun haka za a yi dai har har samai guda bakwai shine sun masaniyatu sun masalisatu sun marrabi'atu sun alkamilatu sun masadisatu sun masabi'atu nisbatu kulli sama'in lima tataha kan zuwatin jinni min al-insi kowace sama dai mala'ikunta sun ninka mutane da aljanu da mala'ikun ƙasa ta farko da mala'ikun ƙasa da take kusa da ita sau goma wal baitul ma'muru kazalika baitul ma'muru shi kuma in aka hada gaba da duka wannan taron shi kuma da za a kawo baitul ma'muru shi kuma zai ta mala'iku wanda suka yi rawa fiye baitul ma'muru su ko za su ninka waɗannan taron gaba ɗaya sau goma war kursiyu bima fi min al malaikati kursiyu malaiku da suke cikin kursiyu su kuma in aka kawo su za su ninka mutane aljanu malaikun ƙasa ta farko da malaikun sama ta farko da sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai da malaikun da suka kewaye baitul mamuri tun da aka fara aka kai baitul mamuri gaba ɗaya za su na mala'iku na kursiyu za su ninka wannan tawagar sau goma wasu radiƙatun arshi sittumiyati alfi su radiƙin al'arshi yana da ɗakuna wato kamar ashe rufi-rufi ko kuma kamar ashe sitirun-sitirun haka waye na ɗakuna dubu ɗari shida ne al'arshi yake da su kullu suradiqin kowane daki ɗaya na al'arshi yana da mala'ikun da suka ninka wancan gayyar sau goma to kuma za su kewaye izan in haka ne al'insu wal jinnu allazina humul jababiratu uhila bihim hay salama fara lahum in dai haka ne mutane suna tsakiya aljanu an zuwa kewaye dama su ne masu laifi da mutane da aljanu a nan laifi yake su kadai Allah yake tambaya sauran halitta ba wanda Allah zai tambaya saboda su dama nauyin da Allah ya ce a dauka ba su dauka ba balle ya tambaye su inna aratna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna ayyi hamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce ga amana sammai da kasai da duwatsu da halittu za ku yi raka wannan amana in kun riƙe ta daidai in ba ku rahama in kun yi sako-sako da ita in azabta ku suka ce ba za su iya ba dalili suna tsoron jalalar Allah kar ma su ɗauka su kasa su je su fara cikin azabar sai mutum da aka ba shi ya shi zai iya saboda haka da mutum da aljan su ne masu iya su suka ce za su ɗauka to tun da sun ɗauka to yanzu amana tana kansu to kuma dama su suke neman matsayira idan aka idan kai laifi a unguwarku gudu za ka yi kada wata unguwa a cikin gari in ka ji labarin ana neman ka haddan gwamnati a can barin garin za ka yi in ma ya kama ka ga garin in dai ka bar kana cikin sitet din za a iya kama ka za ka gudu ka rayu wani sitet in ma duka wannan kasar gaba daya za a iya kama ka za ka tsallaka ka bar kasar ku ka tafi wata kasa so da haka in ka gama wannan nahiyar misali kana afirka wannan nahiyar afirka din gaba daya za a iya kama ka za ka gudu ka tafi asia ko ka tafi nahiyar amurka ko ka tafi europe sai ka gudu ka tafi wani waje tunda an san ka da gudu shine aka kawo ka tsakiya na'am
sai ka tsallaka na'am ka saba da gudu in kai laifi a garinku a unguwarku a zo a neme ka a gida a ce baka nan wayar sa ba ta shiga ba ma ki san din ma kaje ta zai na'am ya san ana nema ka barai to in aka je lahira sai aka kawo mu tsakiya Mm.
aka tara mutane gaba daya muna tsakiya na'am a kawo aljanu su ma suna akwai masu laifi a cikin su aka kewaye suka kewaye mu goma aka ce to mala'ikun ƙasa ta farkon nan su kewaye aljanu kaga daga nan mutum in zai gudu ma ga aljanu sun tare aljani in zai gudu ga mala'iku sun tare to mala'ika ba ruwansa shi wannan mala'ika na- na sama- na ƙasa ta farko ma ba zai gudu ba balle mala'ika sama farko balle sama ta biyu balle ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai balle mala'ikun al'arshi balle mala'ikun baitul mamur balle mala'ikun kursiyu duk suna nan duk an kewaye shikenan saboda ka babu wajen gudu ai salama farra lahum ba inda zaka gudu eh abinda kai kara tare da kayanka lam yajidu man fazan ba samu gurin gudu ba yukadibuhum rabbaran ne Allah zai musu magana na'am to mutane ya ce musu in qadartum an takhruju fakhruju in za ku iya guduwa yadda kuke yi a duniya daga wannan alkali ku tafi waje wancan inda wancan alkali da bai san kuna da laifi ba ko kuma daga wannan state din da ba- eh, da kuke da laifi kun gudu ku- kun tafi wani state din da ba san kuna da laifi ba ko kuma daga eh, kasar da kuke wanda su sun san kuna da laifi kun gudu kun tafi wata kasa da ba da ba- ba ta san kuna da laifi ba ko kuma daga nahiyar da kuke sun san kuna da laifi kun gudu kun tafi wata nahiyar da ba san kuna da laifi ba to yanzu kuma ko- duk wanda zai iya guduwa ya gudu babu magadaru ba za su iya ba ba wanda zai iya gudu me yasa haulahumul jinnu mala'iku suna sun yi da'ira da su sun yi daura da su sun kewaye su. wa haulahumul mala'iku mala'ikatu su ma aljanun mala'iku sun kewaye su. lam yajidu dariqan babu hanyar gudu saboda haka hanyar gudu ka shirya da Allah a duniya kawai ka tsira in ana maganar lahira ma ji kake kawai ka ta- a tafi dattijan da cewa suke yi ma da da za su samu inda mutu eh, za su samu inda za su je su jira mutuwa da sun aura daga inda suke sun tafi su jira mutuwar saboda mai suna shiri da Allah wanda yake shiri da Allah baya tsoron lahira lahira gidan jin daɗi ne kana ɗan Najeriya Abuja garinku ne kuma capital ɗinku ne duk kuɗin da aka kawo sai ɗinku daga Abuja suka fito to in dai kana da gaskiya ai so kake ka je a wajen ka ka sadu ko da minista ma ko baka samu shugaban kasa ba ko ba gashi bare ka ga wani minista ko wani dai a cikin dayatoci a cikin manyan ma'aikatan ka samu kai ma in ka dawo sai an bi ka balle in ka shirya da Allah in ka je lahira Allah za ka tarar in kuna shiri man ahabba liqa Allah ya habba Allah liqa'ahu ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه duk wanda yake son gamuwa da Allah a lahira Allah ma yana son gamuwa da shi wanda baya tsoron gamuwa da Allah Allah ma baya tsoron gamuwa da shi saboda haka duk wanda ya san yana da laifi tsakaninsa da Allah kamar yadda ka san in mutum yana da laifi a nan gari sai ya gudu ya tafi Abuja to ba zai taba ganin shugaban kasa ba ba zai gan shi ba sai dai zabbaniyawan shugaban kasar ma'ana mala'ikunsa su zai gani su kuma dama jan prison ne ba ma ja ba su ne ma'aikatan wajen su dama kamu da duka suka iya shi aka ba su duk wanda aka kawo ku daka kuma ku boye shi abin da aka gaya musu kenan amma waɗancan da aka ce su in ka zo su ba ka kyauta ka tafi gida to su ba sa su a wajen ba kuma mara- mara lai- mai laifi waɗannan suke da masa ba waɗancan ba da saboda haka idan mutum ya je lahira yana da laifi ba zai ga Allah ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ya ce na tsare su ba za su gani ba amma kaga lokacin da ake wa mutane hisabi muminai mai Allah ya ce wa ma kunna ga'ibin bana bana boye kowa yana ganiya a sai waɗannan sun kai su ga Allah ne kamar yadda mai mai marar laifi wanda yake da daraja wanda aka gayyace shi Abuja za a je a girmama shi shugaban kasa zai girmama shi zai kasa ganin shugaban kasa a zai gan shi ne ma zai girmama shi shi ne zai zai ba shi award ana ta ɗauka kowa yana kallo wani an girmama shi da matsayi kaza amma wanda yake da laifi zai je wajen ba zai yadda ba to mutum ya shirya da Allah kawai na'am lam yajidu dariqa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazibani shin ku mutane da aljanu wace nima a cikin nemomin ubangijin ku ko aya a cikin ayoyin ubangiji kuke karyatawa ba ma karyata kowace a ubangiji wal qur'anu tafsiruhu yatajaddadu da'iman shi qur'ani kullum tafsirin sa yana sabonta yanda saboda shi qur'ani Allah ya saukar da shi ne ga rayuwa gaba daya ba wai ga wasu mutane ba ba larabawa ka saukar qur'ani ba balle ka ce kai bakar fata banda kai ba mutanen Asia ka saukar wa balle ka ce banda mutanen Afirka ko mutanen amurka ko mutanen ero kowa da kowa ƙur'ani ya sauka kansa kuma in dai kana karanta ƙur'ani za ka tabbata da kai ake ce za ka ce ma in kana so ka samu tsira duk lokacin da ka karanta ƙur'ani ka kaddara a kanka kaɗai ya sauka idan aka kawo ayar rahama kai ake nufi sai ka kalli ayar zan yi samu rahamar idan aka kawo ayar azaba da kai ake sai ka duba ya zan yi tsera wannan azabar shikenan ka tsira na'am ya da jaddar da imam mal waqa'i tare da abubuwan da suke faruwa a duniya sai sa duk abin da yake faruwa a duniya qur'ani yana nan yana shirye wannan abin ya zo qur'ani zai nuna wa mutane mafita duk abin da ya zo sabo shikenan lokacin da aka kawo taba da shayi babu shayi a zamanin annabi babu ta ba duka biyu babu su hijira ta yi shekara dubu kusan da goma aka bullo da ta ba da shayi sai ka ce to ga abubuwa sun bullo wanda kuma abin amfani ne ana amfani da su ya za a yi malaman wannan zaba suka ce abu mai sauki ba abin da ƙur'ani bai nuna mana ba ƙur'ani ya ba mu ya ba mu ma'auni guda shida shi ƙur'ani ya bamu Allah zai na tabi wani rasuwar nabiya Allah zai juna tuba inda fi tawar wani jiri ya amurhum bil ma'arufi wa ya hamu anil munkari wa ya hidu lahum ɗayyibati wa ya harrimu alaihim al-khaba'isa guda hudu kenan annabin nan yana umartan mutane su aikata mai kyau yana hana su gabarin aikata mummuna yana halatta musu duk abin da yake da daɗi mai amfani yana haramta musu duk abin da yake da dotti da gazanta an samu ma'auni guda hudu sauran ma'auni guda biyu yana cikin sautin zirzali faman ya mana tsala zaratin khairan ya rahu wa man ya mana tsala zaratin sharran ya rahu shan mun samu ma'arufu da munkar mun samu ɗayyibatu ɗayyib da khabis sannan nan mun samu khairu da sharru wayannan sune ma'aunai suka ce to tunda wayannan sun zo mu zo mu dauke su akan ma'aunin qur'ani duk abin da ka gani a duniya ba abin da qur'ani bai masa magana ba shi yasa mutanen usul da yake su suke fidda ilimin qur'ani da ilimin hadisi sai su bude wa mutane sai su su dandake shi sai su nuna wa mutane kowa ga yadda ya kamata ka yi amfani da kaza da kaza da kaza to sai suka ce a su mutanen usul kenan suka ce duk abin sai suka auna komai akan abubuwa guda biyar shine na rayuwa akwai wanda yake na dole ana ce masa farilla akwai na haramun ba za a yi kar a yi shine ba kyau akwai makruhi ba a so a yi akwai mustahabbi ana so a yi sai mubahi shi kuma halal in kana so ka yi in kana so ka bari shi na farilla dukkan dan adam Allah ya ce ya yi imani in ya bi ruwansa Allah ya ce ya yi sallah in ya bi ruwansa farilla ce haramun duk duniya kowa da kowa Allah ya haramta masa shan giya har kafiri in ya ya sha ruwansa makaruhi abinda ba a so abu ne wanda yake dab kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari wanda yake dab da haramun mana yana tsakanin halal da haram gashi nan dai bushu bushu ake ce masa ko na'am shine bushu bushu in ka karba kana ganin akwai dan halal halal amma kai da kanka ka san kuma akwai dan haram haram a ciki mana akwai dan yaudara yaudara da dan damfara damfara to kaga wannan bushu bushu kenan to shine makaruhi ka ne sance shi kawai in kana kusantarsa za ka fada haramun duk sannan mustahabbi shi kuma in kai sallah kana da ƙur'ani ɗauki ka karanta karatun ƙur'ani ana so saboda akwai za a samu lada to wannan shi kuma shi ake ce masa mustahabbi sai na ƙarshe shi ne mubahi mubahi kana jin ƙishirwa wani za ka cewa ina jin kishirwa ko matarka ko ɗanka? A ka nemi ruwa ka sha, in ka ga dama ka sha, ruwanka ne. In ka sha ruwa Allah ba zai baka lada komai ba, don ka sha ruwa. In ka kisha, ka ce kishirwar ta mutu da kanta, oho, ruwanka. Ba za a ce ka kishan ruwa kai mutumin kirki ne a biya ka ba abin da za a biya ka. Wanda ya sha ko ba za a biya shi ba. in ka ji yunwa ga abinci ka ce ba za ka ci ba ba ruwan kowa kai ka sani da yunwarka in ka ci ba za a baka lada ba in ka ci ba za a baka lada ba shine mu bashi to waɗannan lokacin da aka kawo taba da shayi suka bayyana a duniya ina jin hijira ta da shekara dubu ko da goma ne shi ke da sai aka tambayi malamai ya za a da waɗannan suka ce mai sauƙi ne ga ma'aunai na ƙur'ani a je a kawo mai shan shayi da shayinsa a kawo mai shan taba da tabarsa ko mai shin taba da tabarsa duk a zo da su aka zo da su gaban fada gaban sarki kai mai shayi ya kake haɗa abunka ya ɗauko ganyensa ya zo ya sa ruwa ya zuba ya nemo mazarƙwailarsa a lokacin ba su ga sai mazarƙwailar ya zuba ya dafa abin ya haɗu aka ce masa ɗauki ka ta kai ka haɗa ya ɗauka ya kurɓa ya kurɓi kofi guda za ka iya ƙarawa ya ce ƙwarai kuwa to ƙara ya ƙara to koma gefe ya koma gefe ya zauna a fuska shiru aka ce mai taba kai kuma ɗauko ya ɗauko ganye a lokacin ganye ne dama kuma ana haɗa shi da kawwa in ka tauna ganyen za ka samu kanwa kuma sai ka ɗan gutsura sai ka haɗa aka ce da kai ma ka shi kayanka ya ɗauki ganye ya zo ya taura ya fara taunawa ya ɗauko aka kawo masa kanwa ya ɗan gutsura yana haɗa kan wannan da ya haɗe kawai sai girgima ya fara juyi sai sambatu sai maganganu sai harbin mutane aka ce wannan suna sa sharru wannan shine haramun wannan shine munkaru sunansa sharru haramun munkaru ta ba ke wannan kuma ya sha lafiya lau haka shi kuma shi ne ma'aruf shi ne khairu shi ne ɗayyib ana ta kare an huta an samu kushi nam saru ya sana'una yau ta saboda haka ƙur'ani yana tafiya da kowane zamani duk abin da aka kawo Qur'ani yana tafiya da shi in mutum je yau fasaha ya gama irin masu gina ginen nan da suka gama fasaha su suka gama ginin su da komai Allah ya ce musu ai ginin ku ba ku kai kudan ku ba iya iya gini ba zuman gidan gudan kudan zuma ya fi su iya iya gini
in hawa hawa kake yi kai hawa ɗari kudan zuma zai hawa dubu kuma ba ba wanda zai taba wani ba wanda zai damu da wani saboda haka gini shi yasa Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zululan yakhruju min shara min buduniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un lin-nas kenan to saboda ka duk abin da ka je ka shiryo ka kero ya ka in ka kawo aka ce ina yake a qur'ani take masanin qur'ani zai ce maka waje kaza ne idan ka je ka kirkire kirkire kirkire ka ka gama sai eh ka zo ka ce to to wannan ina yake a qur'ani sai ka ce wannan mai sauki Allah ya ce mana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da kai da ake ka duk Allah ya yi ku kana ta gare da kai da aikinka Allah ne ya yi ku yadda ya yi ka haka yi wannan aikin ba kai kai ba kai kai kanka a to aikin ma ba kai kai ba tana ta kare saru ya sa'una suhunan tafiye ilal fada'il khariji hawlal ardi fa yaduruna larawa sun kasance suna yin jiragen kasa jiragen jiragen ruwa sai su fita a jeji mana a waje kusa a kan doron ƙasa sai su yi ta kewayawa za su yi testin ɗin jiragen nasu mana in kai jirgin ruwa ba daga yinsa kawai za ka zo ka tura shi a cikin ruwa ba in ka tura shi ya kita ya yi da kai da wanda kuke shigi dukkan mutu a'a sai ka gama gwaje-gwajenka shi yasa bature da ya motarsa ya gama ba zai yadda ya kai ta kasuwa ba sai ya shiga ya duba giya ta yi daidai birki ya yi daidai wuta ta yi daidai sigirar ya yi kyau komai sai ya tafi daidai sannan inji lafiya lau sannan ya kai kasuwa in ba haka ba zai ya halaka mutane na yusalu alaikum yursalu alaikum ashwazun min nar wa nuhasun fala tantasiran فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ ألوكا جند أكي يرسل عليكما شواظ أنا سكو مكدا ترتضي نوتا من نار نوتا ترتضي موتا ديكي فتادك وتينا wani hasun da dalma wata ta rika tuhunu a ta tarjiya wa hiya lahibun wahidun mai kira in zai kira Allah zai hore masa ya kunna wuta Allah ya yadda wutar ta kunnu abin da yake so ya narka ya narka abin da yake so ya hada ya hada a samu tatsatsin wuta mana inda za ka sassaka ka samu haske a cikin abinka da kake kerawa wani hasun da kuma dalma da kake so ka har hada ka samu in jirgi ne in mota ce in jirgin sama ne in menene ma ya samu ya motsa ya tafi to duka Allah ne ya sako muku da shi falatan tasira ne su waɗannan abinda aka hada mota ana hada mata ruwa da wuta kamar yadda aka hada aka hada dan adam aka yi shi da ruwa da wuta sannan da iska da ƙasa duk ƙarfin da ka gani asalin sa ƙasa ne saboda haka mota ita ma tana da ƙasa shine ƙarfin ta tana da wuta tana da ruwa tana da iska kai ma dan adam kana da ƙasa da da shi da ita ka yi ka akwai ruwa a jikinka akwai iska akwai wuta to kuma ɗaya baya bata ɗaya inda iska take fita daban inda inda wuta take daban inda ruwa yake daban kowanne ne ba zai taba dan uwarsa ba in ka jika cikin cikin dan adam ba abin da babu kamar yadda injin din mota komai yana ciki akwai gurin mai akwai gurin ruwa akwai gurin wuta akwai gurin karafura da dalmomi duk yana na cikin mota na an tamtan la takdurani ba za ku iya ba ala an tamtani amin zalika abinda kuka hada nan in ba shi kuka hada ba abinda kuka sai ya faru ba zai faru ba su ilar rakibul rufiyu an tambayi wani direba mutumin rasha allazi dara haula alfada'i wanda ya kewaye duniya kasan turawa suna kewaye duniya mutum ya dauki ko keke ko mashin ko mota ya yawo ya kewaye duniya shi kuma abin da yake sai bajinta kenan ko ya mutu a rubuta masa ya kewaye duniya man da shirme ka kewaye qur'ani mana aural fada'i sai ka tambaye shi ma kana fi kadirhi me yake cikin ransa me yake so kala sai shi kaddir insanan ya yi shi wasa lahibin minan nari ya kunu fi ashaddir khawfi yace ka gaddara mutum ne yake rayuwa tsakiyar wuta ko ta ina wuta ta kewaye shi yana cikin tsoro ya ce to saboda haka zuciyarsa take aikin da ya sa a gabansa yana so ya yi shi amma kuma ya san hatsarin da yake ciki a cikin wannan hatsarin zai iya mutuwa amma bai kai inda yake son zuwa ba amma dai da yake ya riga ya sa kansa yana so ya yi yursalu alaikum ashwazun min nari ana aiko muku tuwazun tarbazi min nari na wuta huwa lahabuha shine rurin wuta din alkhalis zarkakakke ruri wani hafin da dalma da kanun shine hayaki lalahaba fi wanda babu ruri a cikinsa daga hayaki da kuma abin da aka narka shi ake ce masa nuhaf Allah ya ce duka wannan nayi muku fa bi ayi ala rabbikuma tukazibani ku mutane da aljanu wace ce a cikin ni'imomin ubangijin ko kuke karetawa la nukazzibu bi ayati rabbina ya ubangiji ba mu kareta ayoyinka ba
وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء نكم بانا دنيا بدكنا to akwai lokaci idan shaqqat samau shine idan samau shaqqat wa azna li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azna li rabbiha wa huqqat ya ayyuha al-insanu innaka qadihun ila rabbika qadar fa mulaqi idan aka keta sammai aka keta sama in farajat abwaban Allah ya sa aka tsatsa ga saman nan gaba ɗaya ta kekkece kamar riga me yasa linuzulil malaikati malaikun da suke sama Allah ya ce ku sauko zan sama ma zan canja ta sai a tsaga ta sai ta sauka to sama ta tsage za a yi tashin kiyama kenan wa kanar wardatan sama ta zama jajajar domin wannan jajan a kansa duniya za ta tashi dama idan duniyar in aka Allah ya dauke dukkan musulmi duk mai imani komin kankantar imani to Allah zai kawo ayoyi na bala'i na karewar duniya a ciki kawai samar zai mai da ita kamar wuta gaba ɗaya ta zaka yadda ka ga in ana in za a yi ruwa a farkon damana duk gari ba sai abu ya zama jajajir ba to wannan ja kan ma ya san nima ne a ciki tunda ruwa ne zai zo to wancan bala'i ne wuta ne a ciki to idan wannan sama ta tsatsage to kanar wardatan ta zama jajajir a sawa'u duniya wannan sama ta duniya hadhihi wannan hamra'u ta zama ja inna ma saban gar hasakaratu allati ta al ard bi launiha abinda yasa yanzu ma ja ce ita wannan sama ja da jirshe wanda muke kallo me yasa baka ganin jannata dalili duwatsun da Allah ya ajiye a nan duniya da ruwan da Allah ya sa a duniya sai aka haska su kamar yadda ka san madubi ko miro yadda in ka haska abu zai dauki wannan kalan ya tura maka can to kalan duwatsun ne ya mai da kasa kake ganin saman saman da kake gani kalan duwatsun duniya ne ba kalan ta bane kalan ta jajajir ce shine inna ma sabakar hal sakratu duwatsu allati tahta al-ardi wanda suke karkashin kasar nan duwatsun nan da Allah ya kakkafa a duniya manya-manyan duwatsu duk kowane gari zai akwai irin dutsensa wani babban dutse kamar biman nan wani kuma karamin dutse suna nan duwatsu duk duniya akwai su to waɗannan duwatsu su kusoci ne dama wanda suka ɗaure ƙasa wal jibala rasiyati ko duwatsu ne amma kusoci ne sun ɗaure ƙasa to idan za a yi tashin duniya
sai Allah ya shike da duwatsu sai tutun buke su duk su fita sai su tafi inda suka fito inda da Allah ya dauko su ya kawo su duniyar suka daure duniyar sai a sunce kusocin a jajja su idan kana da mota ko jirgin ruwa ko jirgin sama ko wani abu ya ka sunce kusocin aka jefar me zai saura shikenan ya wargaje to haka kasar ta wargaje tunda ta wargaje sama za ta koma asalinta asalinta ja ne sai ta zama jajajir in farajat abwaban sama ta kikkece ta zama kofofi lin zuril mala'ikati saboda mala'iku za su sauka wa kana wardatan aladat al-ard bi launiha fa idza jaa yawm al-qiyamati idan ranar tashi kiyama yazo wa ada kullu shay'in ila launihi komai zai koma kamannin sa na farko yanda aka yi shi al-asli na asali sai ta jalla hadhihi sama'u mumarratan za ga wannan sama ta zama jajajir kaddihani kamar jaffata kamar fatar da aka jeme kal adimil ahmari kamar fatar da aka jeme ja haka sama za ta koma ala khilafil adi za ta saba da yadda da ake ganin ta fa ma azama al hawla fi zalika al yawm ai ko abin mamakin abin da ya girma makawaro da za a fuskanta a wannan ranar Allah ya ce mutane da aljanu fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban a cikin ni'imomin ubangiji ku ku mutane da aljanu shin wace ni'ima ce kuke karyatawa ba ma karyata ko wace ni'ima ya ubangiji na'am wa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ والنرانر لا يسأل عن ذنبه إنس بذا تنبي متم ليفين ده أي كتابة ما ما تنبي سا أتوا بكاشي أكبر كم من سأن تنبي in ka ji ana mutum tambayoyi ba da ba ai shooting ba aikin da ya aikata ba video amma inda akwai video cassette in aka kawo shi aka zaunar da shi ba abin da za a tambaye zai kawo wannan kasadin a sa in aka sa kasadin shi da kansa ko ina yana gani ga inda ya juya ga abin da ya yi har sir har raɗan wani da ya yi ya raɗa wani a kunnen sama ana gani an huta tambaya la yusalu an zambihi insun ba a tambayan mutum laifin da ya aikata zunubinsa wala jannun ba za ka bai aljani laifin da ya aikata ba al'insanu ya ati ba kullum ma amila bai na daihi dan adam zai zo duk abin da ya aikata ya zo da kayansa saboda ka ba a bukatar sai an tambaye shi ko ba tambaye shi ba shi ya sani sauran mutane ma sun sani la yusalu an shay'in ba za ka tambaye shi komai ba la yunafi qawla tabaraka ta'ala karkashe wannan aya ta saba da wata aya da Allah yake cewa fa rabbika lan nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun can cikin karshen suratul hijri Allah ya ce ya rantsa da ubangijinka sai na tambayi mutane dukkan su abinda suke aikatawa to wannan wannan aya da muke ciki ba za ta yi munafati mana ba za ta saba da waccan aya da Allah yake zai tambaya ba me yasa li'anna zalika su'ala tawqifun ala a'malihim wacce tambaya da za a yi musu saboda tabbatar da aikin da suka yi ne a nuna musu wannan aikin ce suka yi sai ma'ana an kamo mutum yayi laifi sai a kawo shi sai ka ce masa kayi kaza sai ce bai yi ba in Allah ya tambaye su a shin qad ja'akum basirun wa nadhirun akwai mai gargadi da mai almishir da yazo mu su ce ma ja'ana min bashirin wala nadhirin ba wanda yazo mana mu ba wanda yazo mana almishir ba wanda yayi mana gargadi Allah ya ce a to mai sauki ne ina ina kasu sukan su da aka dauka kowa aka sa masa kasa ɗinsa ba an huta da tambaya eh da ba an ce masa yayi kaza yayi kaza ce bai yi ba to gashi wannan waye yake yi sai tambaye ka wannan waye a ciki wani ma zai ce kai ne balle kai ka san kai ne wata kido saboda urus ta su laysa su'ala ta'allumin ba wai tambaya ta neman sani bane a tambaya ce ta a kure mutum in aka tambayi mutum me ka aikata to ana so a kure shi ne a nuna masa abin da ya aikata ne lam yata'allam minhum ba wai yana neman ilimi daga wajen mutane ba Allah ba ruwansa da neman ilimi wajen kowa shi yayi kowa ya san kowa fali haza ya kuri saboda ka Allah yake cewa nan lam yas'aluhum ba zai tambaye su ba walakin yas'aluhum amma Allah zai tambaye su iqamatan lil hujjati alaihim saboda zai musu da hujja in mutum da yana da tunanin zai jayayya ko ya karyata to za a yi masa tambaya a tambaye shi sai ya karyata sai a kawo masa hujjar ya kawo hujja ba maganan karyatawa فقال سأل الله شيء إنه يسألهم زي تنبيتهم إذا سألهم إذا يتنبيتهم يقولون ذات شيء والله ربنا ما كنا مشركين والله وبنك جمو بسوء شركة بمو مو متان كركين الله شيء تو فكتم على أفواههم ففكتم سأل الله من باكو ليش باكين ما تو ياسا بقريا دنيا ننتي ما قريا زيني يونا باكو ليش ياسا بني ba kuma gurin taro ba ne ba gurin mitin ba ne a an kawo ka ne a nuna maka abin da kai a saka maka da abin da kai saboda haka sai a manne baki a ce baki ya yi shiru kowace gaba ta gaya min abin da ta yi shi kenan fana daga kullu urumin bi ma sana kowace gaba za ta faɗi abin da ta aikata hannu zai magana ya ce shi ya je ya taba kaza ya taba kaza ya taba kaza kafa za ta je ta je waje kaza ta je waje kaza ido zai ce ya kalli kaza ya kalli kaza kunne zai ce ya ji kaza ya ji kaza hanci zai ce ya sansani kaza ya sansani kaza ba harshe zai ce ya yi magana da kaza da kaza magana ta kare duk gabobin kowace gaba za ta faɗi abin da ta aikata shikenan an gama hujja saboda haka shi yasa ma idan ka ce musu idan aka yi musu shaida sai suke tambayan gabobin su shi musulma shahidtum alaina kun san bayan kuka ba da wannan amsar abubuwan da muka yi faguta za mu tafi da ku duka ku gabobin ai da ku za a tafi wutar sai su ce an daga nan lahun lazi an daga kulla shayi harshen da Allah ya ba wa dama a duniya yake magana yanzu Allah ya manne shi ya hana shi yanzu ya ce wanda baya magana a duniya ya yi magana dole mu kuma yadda harshen aka ba shi dama yi magana can nan kuma an ba mu dama dole mu yi magana fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban shin wace nima ce cikin neman ubangijin ku mutane da aljanu kuke karyatawa ba ma karyata kowace
يغرف المجرمون بسيميهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرم نعم وبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يعرف المجرمون على هرا ذا قال كافري بسيماهم دا ألامسوا دا ما بقى الله قال من المؤمنين سنة دا ألامة با سيماهم في وجوههم من أثر السجود مؤمنين سنة دا ألامة inda suke sujjada gabobin da suke suke wa Allah sujjada da goshinsu da hancinsu da hannayensu cikin tafin hannu da gwiwowinsu da manyan yatsunsu nan da suke taba ƙasa za su fita suna haske hasken da babu irinsa a wajen duk wanda ya zura na hasken shi na ke masa haske biyar ko kuma gurrun muhajjalina gurrun muhajjaluna shikenan an san musulmi ne saboda haka ba wai wannan menene ake jawo wannan alama na na na goshin nan mutum ta girgiza kansa wai saboda ya ga alama ba shi ake nufi ba ko da shi ko babu shi in ka je lahira in akwai ibada zai fito ko da shi ko babu shi in dai ibada ka ba ta karɓo ba kirme ne ba zai fita ba a duniya ma zai iya kankarwa balle in Allah ya kawo shi wa wajen ya zama tabo ba ina wannan baki baki saboda ka ba shi yake nufi ba simahum fi wujuhihim min athari sujudi suna da alama sujjada a fiskokin su aka ce ba a gocin su ba saboda haka gocin zai kawo alama hanci zai kawo alama saboda su suke taba kasa to duka fiskar za ta bada alama saboda ka kalli ƙasa ta yi Allah sujada sannan hannaye za su bada alama gwiwowi za su bada alama kafafuwa za su bada alama yorafin mujirin to haka yadda musulmai ake gane alama su kafiran ma suna da alama yorafin mujirimuna ana gane kafirai bisa imahun da alama su man ra'a kafirai yawmal qiyamati ya'rifuhu duk wanda ya ga kafiri ranar tashin kiyama zai gane shi fil hali a take da ka ganci ka san wannan kafiri ne da me za ka gane shi bisa wadil wujuhi Allah zai ba fiskokin zama baka iri yadda ka ga tawada ko dai ka tawada mai kyau ne ba za ka mata yadda leda bak take to haka fiskar zai haka za a ganta wa zarakatul uyuni idanu ko za su jajajir ga bakar fiska ga jajayen ido ka ga daga nan ba kyau fayo kazo sai a kama su bin nawasi a kama da ai musulmai sun yi sun bi Allah sun yi sujjada shi yasa su aka haska gocin su su ko kafirai gocin za a zo a manna karfin da za a kama su da shi sai a zo a buga karfin da gocin sai a ce to summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu ku ja shi sai a ja shi karfin an manna shi a jikin goshin a kife shi a sa shi wannan goshin da yake yi wa Allah sujada to ya ja ƙasa a yi ta jan har cikin wuta ko ya kasu bin nawasi wal abdami za a ɗaɗɗaura ƙafafuwansu saboda maganin gudu abdul mala'ikata lil kuffari yadda mala'iku suke kama kafirai kaifiyatuhu yadda ake gane shi annahu yaqudu bil immatil kafiri zai kama gashin kafiri ne wa yajma'uha gashin sa na na na na kansa ai da yana ta aski ko shi yasa ba a ganin gashi yayi tsayi to za a bar gashin daga zuwansa duniya har ran da ya mutu ka san ai gashin zai kai kasa to wannan gashin za a kama sai sai a bankare shi sai gashin a daure kafafuwan da gashin in aka bankare mutum haka gashinsa ya je ya daure kafar za a jata sai ta zo kan wajen ƙeya kafafuwan suna ƙeya sai a daure da wannan gashin kaga yana bankare ko kuma ya zama o o yi to haka za a yi masa idan aka yi masa haka wai mauha ma ga da maihi a hada wannan gashin da kafafuwarsa a daure waya tifuhu sai ya tarɗe gashin wayar ihibin nari da haka ake jefa ɗan wuta a cikin wuta Allah ya kiyaye. Wabe yi ala irabi kuma duka ziba ne, mutane da aljanu da wasu aya a cikin ayoyi bangijin ko kuka karyatawa ba ma karyata kowace.
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم وأنه جهنم كينان ita ce jahannama allati wannan dai yuka zubu bihal mujrimuna wanda kafirai suke karyatawa suka ce babu ita karya ne to yau ga ta a fili suna kallo har ma tana ta cewa ita ta kosa a bata kayanta kuntum fi duniya kafirai sun ce a duniya Allah ba asa wala hisaba wala azaba sun ce babu tashin kiyama har asun wa'ilin zai dauko kashi kashi tsohon ƙashi ya kawo annabi ce ubangiji ka yace zai tada matattu har wannan ƙashin ma zai tashe shi annabi ce masa na'am wa yutlakan nara ya tashi wannan ƙashin kai kuma ya saka wuta to har wannan sun ce kafirai sun ce babu tashin kiyama ba sai yadda ba sun ce ba wani hisabi hisabi mai za a yi kawai duk wanda aka ba shi wadata a duniya ana son sa lahiran ma da wadata zai tashi in ji su kenan ba wata azaba ƙarya ake yi kawai yaudarar mutane ana so a musulmai ko kuma annabawa suna so jagoranci mutane suna son su samu jagoranci kuma sun san in ba su faɗi wani abu wanda ba a gani ba mutane ba za su bi su ba saboda haka suke cewa akwai azaba ta kiyama ko duk wanda ya gaskata su ba zai shiga azabar ba kaga za su samu su jagoranci mutane in ji kafirai Allah ya ce da wannan azabar wannan jahannama to gata hazihi jahannamu gata nan yau ga wutar yau kuma waye zai kare ta ta ce ƙarya ne ko yaudara ne ko walawala aka yi masa ya tsohuna bainaha suna ana suna kewayewa tsakanin wutar wa baina hamimin da tsakanin ga wuta ga wani ruwa ma'in ruwa harin mai zafi anin mai tsananin ɗaci ita wuta matsalarta ita kanta bala'i ce duk abin da yake cikinta ya fita bala'i idan kafiri yana cikin wuta yana konewa yana can azaba Allah zai sako masa da yunwa idan idan ya ji yunwa sai ishe ji sai ya roƙa Allah ya bashi abin da zai shi mana sai a tsinko shajaratu zaqum inna shajaratu zaqum da amul afim kalmuhri tangli fil budun tangali al hamim kuzuhu fatluhu ila sawai al jahim thumma subbu fawqa ra'si min azab al hamim zuq innaka antal azizul karim sai a ɗauko a tsinko wannan bishiyar yana sa ta bakinsa za ta tun kafin ya haɗiye ta dukkan abin nan kayan hanjinsa na cikin cikinsa gaba ɗaya ya narke saboda bala'inta to a lokacin bala'in wannan abincin ya fi bala'in wutan muni saboda ka yanzu da zai samu a raba shi da wannan azaba na wuta na na abincin ya fi masa a bashi da azabar wutan ya fi hakan iya ji kishi ruwa ya roƙi ruwa sai shi a bashi ruwa amma ruwan ruwa ne wanda Allah yake cewa wato tafatacciyar dalma dalma ce akan narka ko a duniya akan narka dalma ta zama ruwa tana tafarfasa aka ce da kika haɗiye ai ba kyau balle dalman lahira kuma aka tafasa ta da wutar lahira ya ka ba su wannan ruwan shi ruwan kuma da ya doshi fiskokinsu fiskar gaba ɗaya sai ta ɗaya saboda bala'insa kuma dole tun da ya roƙa sai ya sha to shi ma bala'in wannan abin shan ya fi wannan ya fi wutar muni baina hawa baina hamimin suna tsakanin wannan azabar wuta ga ruwa ko mai zafi wanda duk lokacin da suka nemi a'amuhum zaqumu wa sharabuhum al-qayhu wa sadilul mukhallal sannan ina idan mutum yayi gembo a duniya gembo ya je rube ba yana yin diwa ba to diwar ma iri biyu ce akwai diwa galla fara akwai diwa da take hade da jini suna ce mata surkame da Hausa to wannan ɗiwa da take hade da jinin shi ita ce abincin ita za a je a dafa ta da wutar jahannama za kawo a bawa mutum a ce ya sha warinta kawai ya ishi mutum kar ma warinta kawai bala'i ne Allah ya kiyaye mu amin to shine ya rufuna baina wa baina hamimin ha'anin ruwa mai zafi mai tsananin dashi yusqunahu za a shayar da su wannan ruwan idan saka su min harin nari idan suka ce zafin wuta ya ishe su za kawo musu wannan ruwan wanda ya fi wutan muni fa bi ayi ala rabbikuma tukazibani ku mutane da aljanu wace ni'ima cikin ni'imomin ubangiji ko kai kare dawa lan kazibu bi ayati rabbina ba ma kare ta ayoyin ubangijin mu ya ubangiji
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa duk wanda kaga yana aiki na gari a duniya yana tsoron ya tsaya gaban ubangijina ya tambaye shi ko a nan duniya wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ake ce masa biyayya menene kuma ake ce masa zunubi annabi ya ce albirru matma annat ilayhi nafsu biyayya ko ibada abinda kai hankalinka a nabe kowa ma zai same ka akwai musulmin da baya so wani musulmi ko wanda ba musulmi ba ya same shi yana sallah akwai musulmin da baya so a same shi yana karatun qur'ani akwai musulmin da baya so a same shi yana rige da tarbiyya yana tasbihi yana yana ambaton Allah babu to shine birru shine ibada wal izmu ma haka fil nafsi wa karita an yadali alaihi nafs abinda ake ce masa laifi kana yi sa kai da kanka ka kalli nan ka kalli nan hankalinka bai nazu ba kana cikin tashin hankali kana cikin fargaba ba ka so a ganka ko a jika ba ka son wani kuma ya zai same ka kana yi shine lai shine zunubi da saboda haka idan kai aiki to me yasa kake kiyayewa saboda ɗayan biyu ne akwai abin da kake kiyayewa ba ibada bane amma kana kiyayewa saboda karka ji kunya a duniya in ka ji kunya zaka kunya da kanka zaka kunya ta iyalanka zaka kunya ta iyayenka zaka kunya ta yayanka da zuri'arka saboda kiyaye wannan sai ka hakura ba za ka yi abun ba saboda tsoron kunya to ka ji tsoron kunyar tsayawa gaban ubangijinka shikenan sai karka saba maka to shine wanda yake tsoron tsayawa gaban ubangiji Allah ya ce zai bashi aljanna guda biyu likullin minhum kowa yana da aljanna guda biyu aw limajmu'ihim ko kuma gaba ɗayan su kowa dai aljanna biyu za a bashi kullu abdi yakhafu min al-wuqufi duk bawan da yake tsoron tsayawa bayna dai rabbi tsakanin ubangiji sa tabaraka wa ta'ala hatta tara kama su yadda hu saboda tsoron tsayawa gaban ubangiji ya bar saba wa Allah wala hu jannatani in gallahi tabaraka wa ta'ala yana da aljanna guda biyu wajen Allah aljannatan ko sun ce aljanna guda biyu da za a bayar kamar yadda zamu zo zai faɗe shi ma a cikin fasara ko bi ayya ala irabbi kuma to kaziban wanne ne a cikin nemomin ubangiji ku ko mutane da aljani ku kare tawa ba ma kare ta kowanne sai ya ce to aljannar wasu ce idan idan kai ka bayar wai in kai ka bi Allah ka je aka baka aljanna sai Allah ya ce to wannan aljanna ta aikin ka ne ni kuma gatawa kyauta karkace ka yi aiki Allah ya baka iya aikinka bari a ƙara maka shi yasa ake samun aljanna guda biyu wasu kuma suka ce jannatul usuri wal huri da kuma jannatul shuhudi aljannar katangu da mata da jin daɗi na abinci da kuma aljanna ta natsuwar hankali ita ce ta ganawa da Allah wasu ko suka ce kamar yadda ya kawo nan ya ce jannatul na'imi wa jannatul irfi akwai aljannan ni'ima da Allah ya ni'imta ka ya baka kabishi a duniya ya yadda da aikin ka ya baka aljanna wannan ana ce mata jannatul na'imi aljanna ce Allah ne ya ni'imta maka da Allah ya ga dama sai ya barka cikin kafirai ka rabi wuta ka je lahira ka shiga wuta to tunda ya taimake ka ya barka ka bauta masa ya karbi kuma ibadar to zai baka aljanna saboda ni'imarsa amma ka sani ba ka shiga aljannar Allah da aikinka ko kai waye manzala sallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa sai suka ce ya rasulullahi har kai sai ce har shi ya ce illa ya daga marin lahu bi fadlin minhu sai Allah ya lullube ni da falalarsa da rahamarsa to ala kulli halin duk abin da kaga ka samu wajen Allah Allah ne ya yarda da bai da ba za ka samu ba sannan aljanna ta biyu ita ce ta gado wato duk ɗan adam da ya zo duniya yana da aljanna biyu yana da wuta biyu aljannarsa ɗaya ta aikinsa aljannarsa ɗaya ta ta jannatu shuhudin mana ta gado ya gaji annabi adam da ba annabi adam na shiga aljanna ya dawo ya zo ya haife mu ba sai kowa yana da akwai gadon ubansa ita ce ta aka baka aljanna za ka ce wannan gidanka ne na aljanna wannan kuma gidan ubanka ne da ka gada in ka samu aljanna sai a baka aljannar ka da ta gadon mahaifinka annabi adam to kuma kana da gida biyu a wuta gidan aikin dan wuta wutarsa ce sannan kuma yana da gadon shaidan da ya halaka shi zai gaji shaidan saboda haka wannan wutar ita kuma gadonsa kenan tun da ya gibin Allah akwai ta gado kai shi kuma ta gadonsa shi yawa wasu kuma suka ce aljannar iri biyu ce za ka shiga aljannar kamun ce ta gadon annabi adam haka kuma wuta inda mutum mai bi Allah ba shi ma za ba shi wuta to wasu kuma suka ce za ka shiga aljanna taka ta kanka sannan za ka gaji kafiri kafiri da an ba shi aljanna bai zo ba yana can wuta to a gadarwa musulmai aljanna sa shi kuma kafiri yana cikin wuta ga gidajen musulmai a cikin wuta wanda da sun yi kafirci a nan za su zo to kafirai su gaji gidajen shi kenan an yi gado musulmi ya gaji kafiri kafiri ya gaji musulmi kullu ahadin kowa daga cikin mutane yamliku daran li nafsihi zai mallaki gidan kansa wa daran zai mallaki wani gida ya rufa min kafiri wanda zai gada daga kafiri tunda kafiri bai zuwa aljanna ba ta baka gidansa tunda kana aljanna kai kuma gidanka na wuta tunda baka je ba a gadarwa da kafiri shikenan
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu zaman makoki kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan kuma ya yi kwana nawa ake yin ta a shari'a a'a zaman makoki ba al'ada ne na
wato mutum an masa rasuwa to idan aka bunne mu- mu- eh, mamashin nasa sai ya tafi harakokinsa to wani ba zai samu ya gaishe ya gaishe shi ba wani dama yana da harakar to saboda haka sai ake haduwa a zauna a samu ɗan lokaci ko ya yake yadda abokan arzikinsa da ‘yan uwansa da mutanen hulɗarsa zo su same shi su gaishe shi su yi masa taziya tunda yi wa mutum taziya sunna ne manzala sallama duk lokacin da wani ya rufe a cikin sahabbai yana cewa mu je mu gaishe su mu yi musu taziya to kaga taziya ta sunna ne to taziya in za a yi ta ina za a yi ta a kasuwa za ka samu ko kuma ya tafi kasuwar ƙauye dan uwansa ya rasu ko ɗansa ko matarsa amma ya tafi kasuwar ƙauye kai kuma kana suka gashe shi na za ka same shi za ka shiga mota kai ma ka je kasuwar ƙauye shi ne aka ce ya dawo gida inda aka sa- aka san shi sai a zo a zauna sai a gaggashe shi amma sai dai zaman yana da dokoki a a shari'ance a musulunce ya ka zo aka zauna banda maganar duniya ai ba duniya ta hada ku a nan ba maganar mutuwa ne ku yi ta tuna Allah ku yi ta tuna mutuwa da lahira sannan kuma wani ba zai zo ba sai ya ga lokacin shin abinci ya yi an yi rasuwa gida kaza bari in je can in ci abinci na na huta sai idan kai kace za ka zo ka shi wancan ma zai zuya shi wancan ma zai zuya shi ba mamaki shi wanda ya rasu ya ko bai bar dukiya ba ko kuma ya bari in ya bari ma ba ta ba ce yanzu ta magada ne zaman da kuke yi ko ba na magada ba ne nasa ne zaman sa kuke yi to saboda haka idan kuka zo kuka lashe abinci abin da ya bari duk kuka cikin ya cikin kwana uku duk abin da ya tara ya kare su ƴaƴansa yatimai din marayu in suka tashi suka da mai za su rayu to saboda haka in za ka zo zaman eh, wurin gaisuwa inda safe ne ka karya yau a gidanka sai ka ƙoshi yau sai ka je ka gaishe su ko ba ce in ka je gaishe su ka zauna ba me za ka yi da ka zauna surutu za ku yi in kai gaisuwa ka tafi su din yan yan gidan su zauna duk wanda ya zo ya gaishe su ya tafi su suna zaune wancan ma ya zo ya gaishe su duk wanda ya zo sabo in zai gaishe su dole su zai tunatar da su mutuwar sosai amma in kuka zauna ka zo ka yi gaisuwa ka zauna wancan ya zo ya yi gaisuwa ya zauna to za ku manta da maganar mutuwar ku yi ta surutun ku har maganar duniya ma za ku sa kafin wani ya- ya zo gaisuwa a- a- a a- a tuna da mutuwar wani ma sai an ga bako ya zo ya fara kuka sannan sai sai ku sabunta na ku kuka daga da an manta da wancan kenan saboda haka akwai dokoki dai da ake bukata Ah, amma al'ada ne nan kasar mu ana yi wata kasa ma ba a yi ne wasu kasashe ba sa wannan zaman kawai in aka binne mutum inda aka binne kawai kowa ya gai ya gaida wanda aka yi wa rasuwa kawai in baka samu ka gaishe shi baka bari har ran da Allah ya hada ku ita gaisuwa mutuwa ba ta wucewa ai ko bayan shekara ne kuka haɗu kace bara sai ran wanka ya rasu Allah ya jika sa amin dama addu'a yake bukata sosai na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ciyarwa kam na kafara ana iya baiwa mutum daya ba a baiwa mutum daya na mutane ake baiwa adadin yadda Allah ya faɗa Mm.
Eh, idan Allah ya ce maka il'amu ashrati masakina Mm.
na rantsuwa kenan Mm.
za ka shayar da miskinai goma Mm.
to goma za ka shayar Mm.
ba mutum ɗaya za ka ba ba Mm.
haka in aka ce za ka shayar da miskinai ko il'amu sittina miskinan na za ka shayar da miskinai sittin Mm.
to miskinan sittin za ka shayar Mm.
kawai da yadda za ka yi abin ya maka sauki gidan wani na san ba su da abin shi isasshe ma'ana ba su da abin da za su ci a shekara shi ne fa talaka wanda za a ba wa zakka kuma shi za a ba wa irin wannan mudun mutumin da in ya sa abincinsa a gaba ba zai ishe shekara ba in dai bai da abin da zai ci a shekara da za a ba shi in ka samu irin waɗannan gidajen sai ka je da Allah gidan wani ni su nawa ne sai ce maka gaskiya yana da mata biyu ‘ya'yansa matarsa ɗaya dai tana da ‘ya'ya biyar ɗaya tana da biyu amma akwai ‘yar'uwarsa fa wanda ya ɗauka ya dawo da ita to duk a haɗa min lissafi sai ka samu kawo mutum sha biyu a gida sai ka auna mudu sha biyu sai ka kai musu ka shiyar da su wani gidan ma haka yanzu nan sai ka ga sashin iya haɗu sosai na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina yawan wasuwasi a wankan janaba ya zan yi eh ya tabbatar da shi waswasi wal muwaswisu yarzuqul waswasata min qalbihi wala yati bima shakka alai in dai waswasin har ya riga yayi masa yawa duk lokacin da zai wannan aikin ibada sai yayi waswasin haka shedan yake so so yake duk lokaci kullu yace maka baka gama ba ai baka wanke kaza ba to ka rabu da shedan din in ka yi iya ce maka baka wanke za baka karka wanke gobe ma iya faɗa karka wanke in ya yi shi kwana uku zai daina zai daina faɗa maka baka wanke ba saboda dama so yake dinga wahal da kai ya ce baka wanke nan ba in ka wanke sai shi ai ga nan ma baka wanke ba can ma baka taba ba to haka zai ta maka saboda ka yarrukul waswasata min qalbihi ka rabu da waswasin karka ce sai ka biya abinda baka yi ba in dai ka san kayi wankan ka na farko ka gama kawai ka tashi ka gama kawai in alwala ne ma in ka gama alwalarka ka tashi ka gama in sallah ce ka gama sallarka kai su jiran ba ka tafi kawai na sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina wazifa sai na yi bacci to da na farka ya zan yi a ba alwala ba wazifa a to kayi bacci ko ina magana wazifa na ai sai da alwala ake wazifa da alwala ake lazimi to ka fara aiki sannan ka yi bacci ai kaga al- daga alwalan tukuna yanzu aka tumbuke in ka tashi sai ka sake alwala sai ka sake wazifar ka yawa in lazimi ne ma in ka tashi sai ka sake alwala sai ka sake lazimi in dai bacci yayi nauyi to sai ka sake alwala in ko bai nauyi ba har ya hargi zai baka san inda kake ba to ma ya rusa ya rusa maka abin da kake yin ai in ka tashi sai ka sake
a ƙarshe kafin a karanta takardu na buƙatar addu'o'i akwai buƙata da ake da shi daga masu rubuto tambayoyi kamar ana cewa yana da kyau don Allah masu aiko da tambayoyi ya zamana tambayoyin da aka riga aka amsa su yana da kyau su nemi karatu na baya saboda su samu amsar tambayoyinsu sannan kuma akwai waɗanda suke ɗauko tambayoyi na wasu tafsiran ko kuma na wajen wasu karatuttukan su kawo nan don a amsa musu yin hakan ba daidai ba ne sannan kuma akwai waɗanda suke rubuto tambayoyi rubutun bai kyau yana da kyau su rinka kyautata rubutunsu saboda a samu a karanta musu tambayoyin nasu sannan a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kuma akwai wanda ya aiko yadda yana so a taimaka masa da addu'a yaransa suna yawan firgita a bacci har ma ya kai ga ɗaya daga cikinsu in ya tashi sai ya rike shi yana so a taimaka masa da addu'a sana ko wanda suke so a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su lafiya zaman lafiya kariya da sauransu
in ya koya wa yaran ayatul kursi duk wanda zai kwanta ya karanta ayatul kursi in zai iya ya karanta kafa sha biyu in ba zai iya ba ya karanta kafa daya to ba zai firgita ba insha Allah na'am alhamdulillah alhamdulillah Allah binne muka wani daidai Allah ya ba mu lada amin Allah ya yafe mana amin inna mu sani ba Allah ya sanar da mu shi amin Allah ya sama cikin wanda yake yanta a cikin wannan wata amin Allah ya ba mu alherin duniya da lahira amin Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira amin Allah ya yi wa kasar mu al-qibla amin Allah ya daidaita ta amin Allah ya daidaita ta fitintinu da masifu da kace-kace Amin.
da kame-kamen mutane duk Allah ya ɗauke shi.
amin Allah ya ɗauke shi a dukkan ƙasashen musulmai.
amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da amin kwanciyar hankali.
amin Allah ya ƙara wa ƙasashen mu arziki da albarka.
amin Duk abin da muke tsoro Allah ya kiyaye.
amin Abin da muke fata Allah ya ba mu.
amin Allah ya hada marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya.
amin Masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya.
amin Allah ya ba mu ikon bin Allah a cikin lafiya.
amin Allah ya ba mu abin da yake ba mutane cikin wannan wata.
amin Allah ya kama shi kowane da yake yantawa a cikin wannan wata.
amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Amin.
alherorin da ake samu Amin.
a ƙarshen azumi Allah ya hada da mu Amin.
abinda Allah yake kiyaye bayinsa a ƙarshen azumi Allah ya sa da mu Amin.
Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya ba mu dukkan alheri Amin.
Allah ya kiyaye mu da dukkan sharri Amin.
bijahi rabbana atina fid dunya hasanatan
آمين آمين آمين اللهم برحمتك أمنا آمين وقنا شر ما أهمنا آمين وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا آمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات آمين.
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين الحمد لله
الله